الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوما قوتا صفر hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu miladiya kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin sharhu sunna na babban malami imam albar bahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na sittin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu ne a gaba ta tamanin da ɗaya, inda malam ya ce mana Allah maɗaukakin sarki mai ji ne mai gani ne masani ne hannayen Allah maɗaukakin sarki shimfiɗaɗɗu ne ubangiji maɗaukakin sarki ya san cewa bayansa za su saba masa tun kafin ya halicce su iliminsa game da su zartacce ne amma duk da wannan ilimi na Allah maɗaukakin sarki game da bayansa bai hana Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da bayansa ta hanyar turo musu manzanni da saukan musu da littattafai ba wannan kuma karamci ne da baiwa da falala ta Allah maɗaukakin sarki kuma Allah mun gode mun tattauna game da wannan gaba ta ƙarshe har ma muka karanta wata aya a cikin suratu fussilat inda Allah ta'ala cewa amma samudu fahadainahu amma samudawa mun nuna musu hanya shine fahadainahu mun nuna musu ga hanyar da ya kamata su bi su bi manzon da muka aika musu annabi salih tare da saƙon da ya zo musu daga Allah maɗaukakin sarki mun yi musu bayani mun shiryar da su sai dai ba su karɓi shiriyar ba sun taurare sun yi girman kai Allah da kansa ya ce fasta habbul ama alal huda Allah ya san dama ba za su karɓa ba da Allah ya ga dama sai ki aiko musu da annabi salih amma saboda falala da karamci na Allah madaukakin sarki da yankan hanzari da hujja sai ya aiko musu annabi salih amma duk da haka suka zaɓi ainihin wato bata a madadin shari'a Allah ta'ala ya ce fa'akhazathum sa'iqatul azabil hun wannan yasa tsawar azaba ta wulakanci ta kama su bima kanu yaksibuna sabida abinda ainihin wato suka tsururuta suka aikata bala yace mana shari'a kala biyu ce akwai hidayatul irshad wal bayan wanda wannan ita ce shiriyar da annabawa suke mallaka ita ce shiriyar da dukkan magadan annabawa malamai suke mallaka shiriyar sima bayani dalla-dalla daki-daki har ka fahimta ka gamsu a nuna maka ga inda hanyar daidai take ga kuma inda hanyar bata take wannan shine aikin annabawa shine aikin manzanni shine aikin malamai wannan shiriyar shiriya ce wadda kowa da kowa ya wato ya shiga cikinta da mumini da kafiri duk yana cikin wannan hidayatul irshad din domin dukkaninmu da muminanmu da waɗanda ba muminan cikinmu ba dukkaninmu an aiko mana da annabawa kuma abinda annabawa suka zo suka yi mana kenan hidayatul irshad su nuna mana ga daidai ga kuma bata su nuna mana ga hanyar aljanna ga hanyar wuta su nuna mana ga abinda zai ainihin wato samu sami yardar Allah ga abinda zai sa ainihin wato Allah madaukakin sarki ya fushi da mu to akwai shirya ta biyu wadda Allah ta'ala shi kada yake mallakarta su ma annabawan Allah ya ce ba sa mallakar wannan shirya ta biyu din shine hidayatu tawfiq dole ne in an maka bayani ka gane ka karba ba lalle bane sai in Allah ya maka gaman katar ya ma tawfiki sai ka karba duk wanda kaga an gaya masa gaskiya ya karba ba wai tsabagen iya bayanin mai faɗin gaskiyar bane a'a kawai dace ne daga Allah akwai wanda ya kai annabawa iya bayani akwai wanda ya kai su iya yin sharhi babu wanda ya kai annaba amma wasu ba su karba ba da haka waɗanda suka karba din wannan hidayatu tawfiq suka samu daga Allah ita kuma hidayatu tawfiq hidaya ce wanda Allah ta'ala ne kadai yake mallakata har annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce baya mallakar wannan innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha baka shiryar da wanda kaga dama Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama wace irin shiriya shiriya ta aima bayani ka gamsu ka karba amma shiriya ta aima bayani ka gane ka gamsu wannan annabawa suna da irin wannan shiriyar malaman musulunci duk irinta suke da ita amma taufikin wannan kuma daga Allah ne Allah kai mana taufiki to bayan nan kuma mun tattauna game da gaba ta 82 inda malai yake cewa ka sani akwai albushir da bushara da ake yi wa mutum in ya zo mutuwa bushara guda uku bushara ta farko za a yi masa bushara a ce wato a masa bushara da yardar Allah maɗaukakin sarki ko kuma a masa bushara da aljanna wannan idan bawan Allah mutumin kirki ne kafin ya mutu akwai wannan bushara da mala'iku suke masa na yardar Allah da aljanna idan kuma ainihin wato a ba mutumin kirki ba ne to shi kuma ana masa bushara da fushin Allah maɗaukakin sarki da wuta Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu a ƙarƙashin wannan shi ma mun karanta ainihin wato ayoyi guda biyu innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu da kuma innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu ɗaya cikin suratul ahqaf ɗaya cikin suratul fussilat da kuma walau tara id yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhabal hariq cikin suratul anfal mun karanta gaba ta 83 inda malai ke cewa ka sani farkon wanda zai ga Allah ranar tashin alkiyama a aljanna su ne makafi sannan maza sannan mata da kuma idanun da ke kawunansu amma wannan hadisin da ya zo da wannan kamar yadda bayani ya gabata hadisi ne wanda bai inganta ba hadisi ne da'ifi hadisin da yake nuna cewa makafi su za su fara ganin Allah aljanna sannan maza sannan mata hadisi ne wanda yake malaman hadisi sun ce bai inganta ba amma akwai hadisin da ya inganta cewa 'yan aljanna za su ga Allah wannan ba a ware cewa maza ne za su fara ganinsa sannan mata sannan ko kuma makafi ne za su fara ganinsa an kawai an ce ‘yan aljanna za su ga Allah Allah ya sa mu gan shi to sannan gaba ta ƙarshe mun karanta gaba ta tamanin da hudu inda malam ke cewa ka sani anna halam takun zandaqatun wala kufrun wala shukukun wala bid'atun wala dalalatun wala hayratun fid din illa min al kalami wa ahli al kalam wal jadal wal mira wal khusuma ba abin da ya jawo wato zindikanci da kafurci da kokonto cikin addini da bid'o'i da ɓace-ɓace da ɗimaucewa sai jayayya da rashin yarda da alƙur'ani da hadithi da zaran mutum ya ƙi yarda alƙur'ani ya jagorance shi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta jagorance shi to zai fada cikin fagamniya zai fada cikin ruɗani zai shiga cikin ainihin wato a jayayya da musu a cikin addini wannan ko jayayya da musu a addini Allah ya ce ma yujadilu fi ayatin lahi illa alladhina kafaru ba waɗanda suke jayayya game da ayoyin Allah sai kafirai da haka abinda ake so da kai Allah ya ce annabi ya ce sallama miƙa wuya yadda da abin da ya tabbata daga alkur'ani yadda daga abin da ainihin wato ya zo kai a alkur'ani da kuma abin da ya tabbata a sunna ka kame ka kuma yi shuru ga barin abin da ba wannan ba waɗanda mun tattauna shi a darasin da ya gabata da haka kai tsaye za mu shiga cikin gabata tamanin da biyar ƙalal mu'allif rahimahullahu ta'ala wal imanu bi anna Allah yu'adhibu al-khalqa fi an-nari fil aghlali wal ankali was salasil wan naru fi ajwafihim wa fawqahum wa tahtahum wa dhalika anna al-jahmiyyah منهم هشام الفوطي قال إنما يعذب الله عند النار ردا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم Imam al-Barbahari ya ce yana daga cikin abin da ya wajaba ka yi imani shine ka yi imani bi annallaha yu'azzibul khalqa cewa Allah maɗaukakin sarki zai azabtar da wasu cikin halittunsa finnari a cikin wuta fil aghlali cikin wato ƙuƙumi wal ankal da kuma maruruwa wassalasil da sarƙoƙi wannaro alhalin wuta fi ajwafihim tana cikin cikinsu wa fauqahum wa tahtahum da kuma samansu da ƙarƙashinsu abin da yasa aka kawo maka wannan gaba ta cewa ka yadda cewa akwai waɗanda Allah ta'ala zai gana musu azaba a cikin wuta bayan an kukumce su an yi musu kukumi an ɗaure hannayensu da ƙafafuwansu an burma cikin ciki irin ɗaurin huhun goro an tattamke su ta ko'ina sannan kuma ga mari ta ko'ina ga sarƙoƙi ka yi imani cewa akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai musu wannan Allah ka tsare mu ka kuma kiyashe mu sannan wuta na balbali a cikin cikinsu, wuta ta samansu, wuta ta ƙasansu. Wannan akwai wanda Allah ta'ala zai musu irin wannan, an musu shimfiɗar wuta, an musu bargo da mayafin wuta. Ciki na balbalin bala'in wuta, sama wuta, ƙasa wuta. Ka kalli kawai gobara yadda take yi wa wato abin da ta samu ko a nan duniya. idan aka ce gobara ta ritsa wani a cikin gida an rasa inda za a yi a ceci a ceto shi ya kake gani ka kalli yadda mutum yake halin da mutum yake shiga da kuma in an same shi bayan kila ya riga ya mutu yadda kake samunsa wannan fa an gaya mana cewa wutan nan da kake kallo duk bala'in da take yi wannan ta duniyar kashi ɗaya ce cikin kashi saba'in ta wutan lahira kashi ɗaya ce cikin kashi saba'in ainihin wato ta wutar lahira to ka ƙaddara wuta irin ta lahira a ce ciki ya kama da wuta sama wuta ƙasa wuta to akwai wanda Allah ta'ala zai musu wannan azabar wa zalika abinda yasa aka yi maka wannan bayanin annal jahamiyata wato jahamiya jahamawa mabiyan jiham bin safwan mun sha tattaunawa game da irin wannan kungiyoyin na bata ko irin su jahamiya irin su kadariya irin su asha'ira irin su ainihin wato ga sunan da ya mu'tazila khawarij wayannan duk kungiyoyi ne wayanda suke na bata wanda duk mun sha tattauna su a wannan masallaci mai albarka to daga cikin wayanda su ba su yarda da wannan bayanin da aka gabatar ba akwai jahamiya minhum a cikin su jahamiyan ma akwai wani hisham alfudi wannan hisham alfudi din kala shi cewa ya inna ma yu'adhibu Allahu inda nar wai Allah zai yi azaba ne kawai a wajen wuta ba a cikinta ba yanda ake dan gasa nama daga sama wuta tana gefe shi kuma naman ana gasa shi ko ake gasa tsire a ɗan kara shi a wuta wai haka ake azabtar da ainihin wato ‘yan wuta ba a cikin wuta ake sa su ba a ana yi musu azaba ne a wajen wuta ɗin raddan alallahi wa rasuli kun san wanda yake wa raddi hisham alfudi da ire-irensa suna yi wa allah raddi ne da manzansa domin allah maɗaukakin sarki za mu karanta ayoyi inda ya nuna cewa a cikin wuta zai azabtar da 'yan wuta to hisham alfudi ya ce a a gefen wuta daga wato wajen wuta za a dinga kara su ana musu azaba ba cikin wuta za a sa su ba sannan wannan hisham alfudi bayan ya ci gyaran Allah sannan ya zo ya ci gyaran manzo Allah ya ce shi ma abinda manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi game da wuta ya ce ba haka bane za a azabtar da 'yan wuta ne inda nar a wajen wuta ba a cikin ta ba shi yasa na sha gaya muku cewa duk gabar da aka zo kanta to akwai dalilin da yasa malam ya kawo ta ko kuma duk littafan da muke karantawa wanda suke bayanin aqidun ahlus sunnati wal jamaa ka sani akwai fa aqidu marasa kyau da yawa idan aka yi maka bayanin ga ta sunnar to fa akwai wasu aqidun waɗanda suka ci karo da wannan wani lokaci a fito ma da su a ce wannan aqidar da muka karanta ta ci karo da aqidar suwa ne wani lokaci kuma ba za a yi maka bayani ba amma ka sani duk wata aƙida ta ahlus sunnati to kuma ta ci karo da wata aƙida ta yan bid'a ash-sharh ash-shaykh Fawzan al-Fawzan rahimahullah yace qauluhu Imam al-Barbahari da yace wal imanu bi anna Allah yu'adhibu al-khalqa fin nar imani da cewa Allah ta'ala zai yi azaba wa wasu cikin halittunsa a cikin wuta fil aghlal a cikin kukumi wal ankal da maruruwa wasalasil da sarƙoƙi wannaru fi ajwafihim wuta tana ci a cikin cikinsu wa fauqahum wuta ta samansu wa tahtahum wuta ta ƙasansu Allahu jalla wa'ala ka sani cewa Allah mai girma da ɗaukaka yusa'irun nara bi ajsadil kuffar Allah yana rura wuta ne da wato jikkunan kafirai jikin kafirai makamashi ne na wuta ci yake sosai a cikin wuta Allah ta'ala yusairun nara yana rura wuta bi ajisadil kuffar da jikin kafirai fahiya hatsabun li jahannam jikin kafirai shi ma wani makamashi ne mai ci a cikin wutar jahannama Allah ta'ala ce ula'ika waɗannan kafiran kenan hum su ɗin wa ƙudun nar makamashi ne na wuta su ma kafiran kirare ne na wuta a koma cikin suratu Ali Imran Allah ta'ala ya ce ula'ika hum wa qudun nar to yanzu abinda aka ce shi ma makamashin wuta ne makamashin wuta a cikin wuta ake sa shi ko kara shi ake a gefe wanne ake yi wa makamashi a ciki ake sa shi to kaga Allah ta'ala tun daga ne ya fara ƙaryata Hishamul Fudi da yake cewa ba a cikin wuta za a yi wa ‘yan wuta azaba ba, wai Allah zai azabtar da su ne a wajen wuta. To ga Allah ta'ala ya ce ba ma wai a yi musu azaba ba su ma suna daga cikin makamashin wuta ula'ika hum wa ƙudun nar. Tashta'ilu bihim wuta tana ci tana kamawa ganga-ganga bihim da su jikin kafirai. Watattakidu tana kunnuwa bi aji samihim da jikin su ainihin wato ‘yan wuta ɗin wal iyazu billah. فالذين كفروا الله يتي كافري قطعت لهم ثياب من نار انا دنكا musu tufafi na wuta قطعت ana dinka musu thiyabun tufafi min narin na wuta yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim ana zazzaga musu tafasasshen ruwan zafi ta, ta samansu ta kansu yusharu bihi ma fi butunihim wal julud abinda ke cikin cikinsu da fatunsu suna narkewa bihi da wannan tafasasshen ruwan da ake zuba musu walahum maqami'u min hadid sannan kuma suna shan duka da guduma ta bakin karfe yanzu wannan da ba a cikin wuta bane fallazina kafaru Allah ya ce kafirai qutti'at lahum thiyabun min narin ana za a ɗinka musu wato tufafi min narin na wuta tufafin ma da za su sa a jikinsu shi ma tufafin na wuta ne kaga shi kansa makamashi ne sannan kuma ba iya tufafin gariga da wando amma na wuta ne an sa wa mutum to ba su kaɗai ba yusabbu min fauki ru'usihimul hamim Allah ya ce kuma ana balbala ana zuba musu tafasasshen ruwan zafi ta saman kawunansu yusharu bihi ma fi butunihim wal julud abin da ke cikin cikinsu kayan cikinsu waljulud da fatunsu sukan narke bihi da wannan ruwan zafin da ake zuba musu ba shi kaɗai ba Allah ya ce walahum maqami'u sannan kuma suna shan duka min hadidin da guduma ta bakin karfe fallahu zakara kaga anan Allah ta'ala ya ambaci anna ta'aziba azabtarwar yaqa'u ala abdanil kuffar za ta dinga afkuwa ne a jikin kafirai wa annan nara kuma ita wutar taltahibu bihim tana balbali da su wa tashta'ilu bihim tana kunnuwa ta kama ganga-ganga da jikinsu yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim sannan kuma ga ruwan zafi tafasasshe ana zuba shi ta saman kawunansu babu mai azaba irin azabar Allah kamar yanda rahamar Allah ƙarshe ke babu falala sama da falalar Allah sannan kuma azabar Allah dan adam baya iya ta wa min almu'tazilati man qala a cikin mu'tazilawa wata aqida ce ita ma akwai masu bin mu'tazilawa mu'tazilawa su ma wasu ainihin wata kungiya ce cikin kungiyoyi na bata to sai aka ce wa min almu'tazilati man qala innahum la yu'azzabuna wa la tashta'ilu an-naru bi ajsamihim wa innama wa innama yu'azzabuna 'inda an-nari faqat bayan jahamiya akwai mu'tazila mautazilawa a cikinsu su ma akwai wanda ya ce innahum wai su ‘yan wuta la yu'azzabuna ba ba a yi musu azaba wala tashta'ilun naru bi ajsamihim sannan jikinsu baya kamawa da wuta wa inna ma kawai abinda ake musu yu'azzabuna ana azabtar da su ne inda nari a inda wuta take ba wai a cikin wuta ba faqat wa amma ajsamuhum amma jikinsu fala tashta'ilu baya kamawa ya dinga ci da wuta wallahu jalla wa ala yaqulu fil qur'an to yanzu kuma ga Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin alqur'ani yace innahum waqudun nar yace su karan kansu makamashin wuta ne yanzu maganar Allah za a ajiya dauki maganar mu'tazilawa Allah yace ulaika su kafirai hum waqudun nar su karan kansu makamashi ne na wuta an ce a wai ba za a yi musu azaba ba ba jikinsu ake wa azaba ba jikinsu ba zai kama da wuta ba kawai ana azabtar da su ne a wajen wuta in ji suwa in ji mu'tazila da kuma jahamiya wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul alhalin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa awwalu man tusa'aru bihimun naru yawmal qiyamati farkon wa'anda za a yi makamashin wuta da su ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon wa'anda za a yi makamashin wuta da su ranar alkiyama al'alimul ladhi la ya'malu bi ilmi malamin da baya aiki da iliminsa ga karatu ga ilimi ga karantaswa amma fa shi fa baya aiki da karatun nan to malamin da baya aiki da iliminsa ɗaya ne daga cikin makamashin wuta ranar tashin alkiyama in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wal mutasaddiqu alladhi yura'i fi sadaqati da me yin sadaka ya ciyar da dukiyarsa amma yana yin riya a cikin sadakarsa yayi ayyukan alkhairi da yawa ya gina masallatai da makarantu da rijiyoyi ya taimaka wa marayu da gajiyayyu amma ba don Allah ba duk wanda kaga ya taimakawa ya taimaka ne don a ce yana da taimako don a ce kudinsa kaza kaza to Allah maɗaukakin sarki ya san wanda ya yi don shi ya san wanda ya yi don mutane cikin wanda za ka sha mamakin ganinsu a cikin wutar jahannama ranar tashin alkiyama a karan farko akwai malamai abin ya ɗaure wa ‘yan wuta kai wannan ba kai bane kake cewa mu yi mu bari ba kai bane kake hawa mun bari kai wa mutane hudu ba ba kai bane a majalisai kake karantar da mutane ba kai kake cewa Allah ya ce annabi ya ce ba ba kai kake cewa abu kaza haramun bane ya akai aka haihu a ragaya ashe gaya muku yake shi baya aiki da abin yasa Allah ta'ala ya ce atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun yanzu ku dinga umartan mutane da su aikin alheri su aikata daidai amma ku ku mantar da kawunan ku ku yi alhalin ga ilimin tattare da ku kuna da ilimi kun sani wannan anya aikin masu hankali ne afala ta'qilun haka Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ku dinga faɗin abin da ba ku aikatawa ku kwadaitar da mutane ku sa jikinsu ya mutu ku sa mutane suna kuka amma zuciyarku ko a bushe take ku hana mutane ku kuje ku yi ku kwadaitar da mutane ku kuma ku ki aikatawa kai akwai tashin hankali a cikin karantaswa Allah ta'ala ka azurta mu da ikhlasi Allah ka sa abin da muke karantawa mu dinga aiki da shi kaji cikin waɗanda za a yi makamashin wuta da su ranar tashin alkiyama akwai malamai na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai masu kuɗi masu kuɗin ba ka ɗauka masu kuɗin da suka yi sharholiya da kuɗinsu ko suka yi suka rike kuɗinsu suka hana haƙƙin Allah na zakka suka ƙi taimako ba su ake magana ba a'a wannan yayi zakka yayi sadaka yayi kyauta yayi bayar ya bayar ya bayar amma matsalarsa guda ɗaya kawai ba don Allah yake ba shi ne babban matsalar da ya samu duk inda ake ayyukan alkhairi ayyukan jin kai za a gashi sai ya sa shi yaɗinsa sai ya sa hannun jarinsa amma kurun matsalarsa shi don a ce yana yi yake ba don Allah yake ba to za a yi mamaki a gashi ya gina masallatai ya gina makarantu ba ruwan Allah da abin da ka gina matukar ba don shi kai ba ana agana shuraka ani shirk haka Allah ta'ala ya faɗa cikin hadithul qudsi yace man amila amalan asharaka ma'i gairi taraktuhu wa shirka duk wanda ya aiki ya hada ni da wani na a cikin aikin na bashi da wanda ya hada ni ba ni a ciki to kaga ga wata musiba nan ita ma in kana da wadatar to ka yi iya bakin kokari ka yaki shedan da zuciyarka ka tabbatar kana yi da ikhlasi Allah ya ba mu dukiyar da za mu yi ikilasi wajen ciyar da ainihin wato ciyar da ita da kuma taimakon addini na uku wal mujahidu alladhi yura'i bi jihadi sai kuma mujahidi ka duba mai sai da rai irin mai jihadi ya san zai iya tafiya jihadin nan ba lalle ya dawo ba zai iya mutuwa zai iya dawowa ya tafi da kafafuwansa lau hannayensa kalau idanunsa suna gani da kunnuwansa zai iya dawowa ko da ido ɗaya ko da kunne ɗaya ko da datsatsen hanci ko ba hannu ko ba kafa ko ma babu shi duka duk fa zai iya samun wannan ka duba irin sadaukarwa irin ta mujahidi amma wallahi in ba dan Allah mutum yake jihadin sa ba in ba dan Allah mutum yake tallan addinin sa ba in ba dan Allah mutum yake yada addini ba in ba dan Allah mutum yake zuwa musuluntar da maguzawa ba to wallahi shi ma da matsala da matsala domin cikin waɗanda za a fara ɗiban fari da za a yi makamashin wuta da tsora da tashin alkiyama akwai mujahidin da ya yi jihadi da riya ya yi don a ce jarumi ne ya yi don a ce a shi ba dama ne ya yi don a ce baya gudu shi sa gudu ne ki gudu duk ya yi wannan Allah ta'ala alimun bi za sudur Allah ka azurta mu da ikhlasi babu babban tashin hankali irin ikhlasi babu babban tashin hankali a cikin aiki irin rasa ikhlasi kuma duk wa'annan ka dube su zaka ga ana tsammatan musu mutanen kirki ana kyautata musu zaton cewa na Allah ne a ce malami ba na Allah bane a ce mutum yana ciyar da dukiyarsa a unguwa kowa ya san shi da taimako amma a ce ba dan Allah yake ba a ce yan gaba gaba wajen tafiya jihadi da tallan addini da ya hada shi a ce ba dan Allah ba ne to duk wanda ya samu kansa a cikin waɗannan kaga su ne ake ganin kamar mutane ne na musamman 'yan ajin tubarkalla to shi ma in mai cin bai tsarkake zuciyarsa ya sa ikhlasi ba to zai tashi a tutar babu kuma ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne makamashin wuta na jahannama na farko Allah ka tsare mu Allah ka kiyashe mu abin da yasa malai kawo mana wannan hadisin yana dai sai mayar da martani ga jahamiyya da mu'tazila da suka ce ba za a azabtar da ƴan wuta ba jikinsu ba zai zama makamashin wuta ba kawai za a kara su ne a wuta wajen yi musu azaba wannan hadisin ya ƙaryata jahamiya ya ƙaryata mu'tazila annabi ya tabbatar da cewa akwai waɗanda su za a fara yin makamashin wuta da su ranar tashin alkiyama ga su an ambace su da haka wannan shi ma mai da martani ne da raddi ga ainihin wato jahamiya da kuma mu'tazila wannan hadisin imam tirmidhi ya ruwaito shi hadisi na 2382 hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda al-aghlalu ma'anahu annahu tughallu yadahu ila unuqi wal iyazu billah abinda ake nufi da al'aghlal wato ma'anarsa an tughallu yada shine a kukume hannun mutum a kukumce hannunsa ila unuqihi zuwa wuya kaga duk azabar da za a yi wa mutum hannayen guda biyu an tattare su an daure su a wuya kaga in za a nan duniya ne ana azabtar da mutum akalla yana sa hannu yana tarewa yana dan samun wani nau'i na sauki a kawo duka ya tare ta nan a kawo koda dai ana samun sa hannun yana dan taimakawa wajen rage masa radadin to shi wannan sai an kama hannun an kukume a wuya sannan za a bare masa azaba da me zai kare babu wal iyazu billah al ankal sai kuma al ankal alatu ta'zib wato wasu na'urori ne na azabtarwa da Allah ta'ala ya tantale su suna nan a cikin wuta Allah ta'ala cikin suratul insani ya ce inna a'tadina lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira Allah ya ce lalle mun yi tattali mun yi tanadi wa kafirai salasira sarƙoƙi wa aghlalan da ƙuƙumai wa sa'ira da kuma wutar sa'ira a cikin suratul muzammil Allah ya ce inna ladaina ankalan wajahima lalle hakika a wurinmu akwai maruruwa wa jahima akwai kuma wutar jahim al'ankal adawatu ta'zib al'ankal wato na'urori ne da ala wato na ainihin wato ta'azabtar da ainihin wato ‘yan wuta wal iyazu billah salasil wa aghlal wa sa'ir abubuwa kaga sun haɗu ga sarƙoƙi ga maruruwa ga kuma wutar sa'ira wanda ka duba dan mari kawai kar a yi masa komai a daure shi baya zuwa ko ina kawai yana daura a cikin mari wace irin azaba ce ka duba yanda mutum yake lalacewa a cikin mari in an aji an daure shi a cikin mari to wannan gamarin ga sarkoki ga kukumi ga kuma wuta Allah ya tsare wannaru fi ajwafihim wa fawqahum wa tahtahum sannan ga wuta na ci a cikin ciki in mutum ya ce a ba shi ruwa don ya kashe gobar cikinsa ruwan ɗimi tafasasshen ruwa kuma za a ba shi don haka ga wuta a cikin cikinsu wa fauqahum ga wuta a samansu wa tahtahum ga wuta a ƙasansu Allah ta'ala cikin suratul a'rab yace lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash wa kadhalika najzi zalimin Allah yace lahum min jahannama mihadun suna da shimfiɗa a cikin wutar jahannama wa min fawqihim gawash a saman su kuma akwai murfi ko akwai mayafi na lulluba shi ma na wuta wa kadhalika najzi zalimin kamar haka muke saka waɗanda suka zalunci kawunan su kamar haka muke saka wa kafirai suratul a'raf aya ta 41 gaba ta 86 قال المؤلف رحمه الله wa'alam anna salatal faridata khamsu salawatin mala yace ka sani sallolin farilla guda biyar ne la yuzadu fihinna wa la yunqasu ba a ƙara su ba a rage su sallolin farilla guda biyar ne ba a ƙara su ba a rage su fi mawaqitihinna kuma ana yin su a cikin lokutan su wa fi safari a halin tafiya kuma raka'ata ne masu hurhudu cikinsu suna komawa raka'a biyu illal magariba banda magariba faman kala aktharu min khamsin duk wanda yace sallolin farilla sun fi guda biyar faqad ibtada'a to yayi bid'a ya kirkira abu a addini ya kirkiro wani abu ya sa shi a cikin addini wa man qala aqallu min khamsin wanda yace basu kai biyar ba su sallolin farilla faqad ibtada'a shi ma ya kirkiri bid'a addini la yaqbalu Allah shay'an minha sannan Allah baya karɓar wani abu min ha daga sallolin farilla ɗin nan, illa liwaƙati ha sai wadda aka yi ta a lokacinta, ba lokacin da kai kake so ba lokacin da Allah ya sa ya ce yana so. Don a nan ma muna sakaci da gaske, ba za ka yi sallah ba sai lokacin da kai ya dace da yanayinka ko kuma sai lokacin da kai kake so ko kaga dama. bayan sallolin nan duk Allah maɗaukakin sarki ya rataya musu lokuta illa an ya kuna nasiyan in kaga kayi sallah ba a lokacinta ba Allah ya karɓa to sai dai mantuwa kai aka yi sallah shaf ka shiga cikin wasu sabgogin ka manta ba kai sallah ba lokacin da ka tuna ba kai sallah ba lokacinta ya fita an yi ma afuwa kai in kai Allah zai karɓa fa innahu ma'azurun domin wanda yayi sallah bayan lokacin ta ya wuce amma da mantuwa shi an yi masa uzuri ya ti biha sai ya zo da sallar yayi ta idan zakaraha idan ya tuna ta aw yakuna musafiran ko kuma ya kasance matafiyi ne shi fa yajma'u bainas salataini to zai iya hada tsakanin sallolin guda biyu in sha'a in ya ga dama anan ma ya hada salloli ba a lokacin su ba kuma Allah ya karba wannan wani sassauci ne da aka yi wa matafiyi jam'an wa kasaran ya yi kasaru a zahar biyu la'asar biyu jam'an kuma ya haɗe su ko ya yi jam'u taƙadim ko ya yi jam'u ta'khir jam'u taƙadim shi ne ya jawo la'asar yayo baya da ita ya haɗa su ya yi su da azahar azahar biyu la'asar biyu ya ci gaba da tafiyarsa ko kuma jam'u ta'khir ya kiyin azahar din a lokacinta ya tura ta taje ta hadu da lokacin la'asar sai ya tsaya da la'asar sai ya hada azahar da la'asar jam'an wa qasran wannan shi ma yayi kuma babu komai shi ma an karba asharh ashek fawzan al-fawzan rahimahullah yace sha'anu salawat al-khams al'amarin sallolin nan guda biyar asuba azahar la'asar magariba isha sha'anun azimun al'amarinsu babba ne fa, ka sani sallolin nan fa guda biyar, lamarinsu yana da girma, wahiya na farko dai, an rukunu sani, ita sallan nan ita ce rukuni na biyu, min arkanil Islam daga cikin shika-shikan musulunci, ba'ada shahadataini bayan kalmomin shahada guda biyu, to babu wani abu mafi girma da ya kai sallah. kalmar shahada dama shine mabudin shigowa musulunci to kana shigowa musulunci ba abin da ya kai sallah muhimmanci shi yasa wa man tarakaha jahidan li wujubiha duk wanda ya kiyinta saboda bai yadda wajibi bace shi yana musu akan wajibcinta fa huwa kafirun wannan ya kafirta bi ijma'il muslimina gabaki ɗaya malaman musulunci sun yarda cewa duk wanda ya kiyin sallah dan bai yadda wajibi bace kafiri ne ba wani malami da ya dan rangwanta ko ya sassauta duk ijma'i ne na malamai ko ɗaya ce daga ciki kace kai ka yadda azhar la'asar magariba isha wajibi ne asuba ce baka yadda wajibi bace to a wajen malamai ka kafurta wa man tarakaha takasulan wanda shi kuma a'a ya yadda sallar sallolin farillan nan farillai ne baya musu baya ja ya yadda sallolin nan guda biyar wajibai ne sai dai baya yin su ya bar su takasulan saboda lalaci ma'atirafihi bi wujubiha tare da cewa ya yadda asuba wajibi ce azhar la'asar magarba isha duk wajibai ne amma kila sabo bai taso da tarbiyar sallah ba tun yana karami kila ba a hore shi da sallah ba haka ya girma baya kula da sallah sai aka wayi gari kawai ya san in ka zo kana magana da shi sallolin nan guda biyar farillai ne amma fa baya yi duk lokacin sallah sai ya ji wata kasala da mutuwar jiki ji yake kamar an masa duka lokacin sallah ne wannan yasa saboda rashin sabo bata bi jikinsa ba sai ya zama yana da kasala da yin sallah amma fa ya yarda wajibi ce to wannan shi kuma ina hukuncin sa fa innahu kafirun ala sahihi min qawlai al ulama to shi ma wannan din shi ma kafiri ne bisa zance mafi inganci cikin zantuttukan malamai guda biyu ya yadda wajibi ce amma baya yi a shi ma ya tafi da haka ba shi da maraba da wancan na farkon shi wancan dawa bai ma yadda wajibi ba ce shi yasa baya yi shi kuma wannan ya yadda wajibi ce amma baya yi to shi ma bisa zance mafi inganci malamai suka ce shi ma ya kafurta wad dalilu dalili kuma akan haka qauluhu sallallahu alaihi wasallam hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam bainal abdi wa bainal kufri tarku salah tsakanin bawa da ya zama arne shine barin sallah tsakanin mutum da kafurci kawai barin sallah mutum yana barin sallah to babu wata babu wani sassauci ko daga kafa da za a yi masa da haka duk yadda za a yi mutum ya zama yana sallah amma baya sallah to an samu matsala wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi hadisi na 82 hadisin jabir dan abdullah Allah ya kara masa yadda wa qawluhu da kuma fadin annabi sallallahu alaihi wasallam al ahadu alladhi bainana wa bainahumus salah yarjejeniya da alƙawarin da ke tsakaninmu da su sallah ce faman tarakaha faqad kafar duk wanda ya bata ya kafirta bambancin mu da waɗanda ba musulmi ba shine barin sallah duk wanda shi ma yana cikin musulunci ya daina yin sallah shi ma ya kafirta ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa musulunci yake ta kwadaitar da mu mu dinga horon yaran mu da yin sallah tun suna kanana shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a umarci yara da yin sallah tun suna yan shekara bakwai ya zamto gaɓoɓinsu sun saba lallan ƙwasawa wajen yin ruku'u da sujada zaman iya miƙewa tsaye tun kafin sallan ma ta zama wajibi a kansu gaɓoɓinsu sun zama 'yan cikin gida annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan yaro ya shekara goma baya sallah to a zane shi a dinga yi bulala annabi ya ce a daki yaro idan ya ƙi yin sallah yana shekara goma alamu ne da suke nuna aka yi sake ya kai goma to kaga da ya haura goma yana dosar zama baligi to da ya zama baligi kuma bai damu da sallah ba kaga al'amari ya lalace kuma har yanzu zaka dinga samun irin wannan wasu matan ma zaka ga suna ta korafi cewa mace ta auri miji baya sallah ta tabbatar baya sallah kawai haka kawai suke rayuwa da asuba kawai in ya tashi da sawa kawai dai brush kawai a kawo mai breakfast kawai ya karya kawai tafiyarsa to duk kaga wayannan rashin tarbiyyantar mutum tun yana yaro wannan yakan daga yana daga cikin abin da ke gadar da irin waccan matsalar wannan hadisin shi ma Imam Tirmidhi ya ruwaito shi hadisi na 2621 Imam An-Nasa'i hadisi na 463 Ibn Hibba Ibn Majah hadisi na 1079 Imam Ahmad a mujalladi na biyar cikin Musnad hadisi na 300 da ainihin wato 300 ko kuma shafi na 346 hadithin buraida radiyallahu an sannan shek nasiruddin al-albani ya inganta cikin sahihul jami' hadithi na 4143 mal hadha wadihun wa lam yaqul man tarakaha jahidan liwujubiha kaga wannan hadithin wadihun ya ƙara fito da mas'alar fili walam ya ƙul kaga annabi bai ce man tarakaha wanda ya bar sallah jahidan liwujubiha saboda bai yadda da wajabcinta ba bal a'a amma masallahu alaihi wasallam annabi gamewa yayi mutum ya bar sallah saboda bai yadda da wajabcinta bane ko ya bar sallah saboda lalaci annabi bai ware ba kawai cewa man taraka ha faqad kafara wanda ya bata kawai ya kafirta lalaci ne yasa ya bata a'a bai ma yadda da ita bane yasa ya bata duk hukuncin su daya fi adillatin kathiratin wato a cikin dalilai da yawa ma dalilai da dama sun zo akan haka laysa hadha mawdi'u istiqsa'iha wannan ba guri bane da zamu bi wannan mas'ala wato mu bincike mu yi bincike sosai mu tattauna a kanta amma dai akalla babin littafi ne da yake bayani akan aqida da haka kaga kenan wanda ba shi da baya sallah ya ba magana aqida dan yana ta kalmar shahada yana ta kalmar shahada baya sallah ai shi ma ba shi da aqida was salawatu istaqarrat ala khamsi salawati sannan sallolin nan guda biyar istaqarrat ala khamsi salawatin a ƙarshe sun tabbata a iya guda biyar din fil yawmi wal laila a tsawon yini da dare qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura mu'azu bin jabal zuwa ƙasar yaman a matsayinsa na malami ko limami ko gwamna ƙala lahu sai ya ce da shi falyakun awwala mata da uhum ilai farkon abin da za ka kiraye su izuwa gare shi ya kasance shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu wani abin bautawa bisa cancanta sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne fa in ajabuka lidhalika wato a matsayin mutum na malami ba rana ɗaya duk zai zo ya karantar da mutane ko kuma a matsayin mutum na mai kira zuwa ga addini ba rana ɗaya a'a mataki mataki ake bi mafi mahimmanci sannan mai bin sa sannan mai bin sa kaga da annabi ya tura mu'az zuwa yaman sai ce farkon abin da zaka kira mutanen yaman a wata ruwaya ya ce mutane ne ahlul kitab kiristoci ne da haka farkon abin da zaka kira su su shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne kai ta fama da su a haka in Allah ya taimake ka suka amsa suka yi kalmar shahada fa a'limhum sai kuma ka karantar da su annallaha haftarada alaihim khamsa salawat lalle Allah ya farlanta musu salloli guda biyar fil yawmi wa laila a kowane yini da dare wannan hadithin shi ma hadithi ne muttafaqun alai Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadithi na 1331 Imam Muslim hadithi na 19 wa qad furidat ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ummatihi lailatul mi'raj fawqa as-samawat lalle ka sani an farlanta wa annabi da al'ummarsa waɗannan salloli daren da aka yi mi'iraji da annabi sallallahu alaihi wasallama a saman sammai mimma ya dullu ala ahammiyatiha wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka muhimmancin ta duk sauran shari'o'in musulunci wahayi aka aiko mala'ika jibril ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ce kadai sai da aka yi wa annabi gayyata ta musamman aka zo aka ɗauke shi daga garin makka akan buraka aka tafi da shi zuwa baitul maqdis ya limanci annabawa a gurin sannan mala'ika jibril ya yi sama da shi aka tsallake sama ta ɗaya aka tsallake sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai kai har sai da aka je inda mala'ika jibril ya ce shi ma iyakacin sanan bai taɓa wuce nan ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙetare har sai da ya je sidratul muntaha ya je ya gana da Allah maɗaukakin sarki Allah ya bashi salloli shi da shi ya bashi salloli guda hamsin ba guda biyar da muke yi ba hamsin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓo sallolin nan ya taho da su bayan ya zo sama ta uku ko ta hudu ko wani abu mai kama da haka sai suka haɗu da annabi musa annabi musa dama da zai tafi sun haɗu da shi da haka da ya dawo ma ka dawo eh lokacin shi kuma zai taho sai ya ce masa me aka baka ya ce salloli guda hamsin ya ce kai hamsin ka roƙi allah ya sassauta ma ka koma Allah ya rage ma sallolin hamsin dinnan sun yi wa al'umma ka yawa ni an aika ni wajen banu isra'il na sha wahala koma a rage ma annabi ya koma aka ce an rage biyar saura nawa arba'in da biyar ya sake dawo annabi musa ya ce an rage ya ce eh an rage biyar ya ce a'a ai ragin ba na biyar bane koma ka sake neman sassauci neman Allah ya rangwanta ya kuma koma aka rage biyar kai aka yi ta ragewa aka yi ta ragewa har sai da suka zama guda biyar amma Allah ta'ala ya ce duk wanda ya biyar din ladan hamsin din can na farko za a bashi suna nan yanzu ku je ku yi biyar a zahar la'asar magariba isha asuba kai da za a wajabta ma hamsin ka ƙi kuma ka je ka haɗu da Allah Allah ta'ala ba ruwansa da ba za ka iya ba zai maka azaba amma Allah da rahamarsa da sassaucinsa aka yi ta rage su aka yi ta rage su suka koma biyar biyar ɗin ma kowanne tsakaninta akwai tazara wata tazarar awa wata tazarar fiye da awa kuma dukkaninta babu wadda za ka wuce minti goma ko sha biyar kana yi gaba ɗayan tattara kwanaki wato awoyinka na yini ashirin da hudu to sallah baka bata hudun kan hudun kan ma duk limamin da ya wuce minti goma yana sallah an dinga tsaki kenan mamu sun dinga korafi kenan ba shi da imani ba shi da tausayi a sallah ba wai har da rashin imani a sallah mutum zai iya zama ya ta musu ya ta surutu bai gaji ba awa ɗaya awa biyu awa uku awoyi da yawa amma sallah duk limamin da ya kuskura ko ta asuba da ake so raka'a biyu ce a jawo karatun mai ɗan tsawo to ita ma dole limamai sun koyi fiqhun al'umman mu yanzu na gaggawa kuma duk wanda yake dan yin karatun a natsa yake dan jansa in ka zo za ga masallacin sa bai wuce sahu biyu ba amma ka je inda ake ake ake ake ake janta a guje kaga masallacin ya cika hakan hanya har nan da nan takalma ta ko ina kawai kowa yazo sai ya jefa da dadduma sai yanzu yanzu nan a gama babban tashin hankalin kawai shi sallah in an yi ta an sallah sai ka ji mutum ya ce yawwa yanzu mun sauke nauyi sallar da ka ji fa sai da aka yi tafiyayya wajen karbo ma ita azumi ba inda annabi ya je kawai ce aka ya yi wallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun annabi yana nan kawai daga ta aka turo mala'ika ya gaya masa an farlanta azumi zakka ma haka haka hajji haka da sauran rukunan musulunci sallah ce kadai sai da aka gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam sama'an sama'an summa zada ala sab'i yaje ya karbo ta special wato abin nan aka yi aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan a bashi sallah shi yasa na mun sha fada anan wallahi duk wanda ya fadi sallah ya fadi sauran wallahi duk wanda ya je lahira ya faɗi sallah to wallahi sai ya faɗi a azumi sai ya faɗi a zakka sai ya faɗi a haji duk sauran shi kashi kansa ya faɗi in za ka je lahira ba sallah to za ka samu admission ba ka da mas ba ka da english a nan duk wanda ya zo ya ce ya ci seven credit aka ce ba mas ba english ya ci ba jami'ar da za ta ba shi admission to haka in mutum ya je get ɗin farko ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce get ɗin sallah ce yanzu ka faɗi sallah kullun sai an yi ta sau biyar kullun sai ka yi raka'a goma sha bakwai ka faɗi sai azumi da ake sau ɗaya a shekara shine zaka ci sai zakka da ake sau ɗaya a shekara ita ce zaka ci na yau da kullun ka faɗi ko sai aikin haji da shi sau ɗaya in ka je sau ɗaya a rayuwarka ka gama aikin haji da aka sau ɗaya a rayuwa ka taɓa yi ka ci amma sallah ‘yar kullum ka faɗi da matsala lallai a ba sallah mahimmanci sosai to za mu tsaya a wannan gabar an ce lokaci ya yi awwalu ma furi that comes suna ko abinda mawa karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk